بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم الناس والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahih bukhari muna fatan Allah mana mawaka da abin da za mu karanta Allah mana mawaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara da zama sanadiyar tsira da rai gobe da laka alfarma sayyidina wa lana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna cikin kitabun janaizi littafin da ke bayani a kan hukuncin abin da ya shafi janaza abin da ya shafi janaza to muna cikin babun al-dukhulu ala al-mayyit ko babun dukhuli ala al-mayyit da kan da tanwini da kuma idafa babun dukhuli ala al-mayyit ba'da al-maut idza udrika fi aqbalihi to cikin shi ake babu da ke magana kan shiga wajen mamaci bayan ya wabati an sa shi cikin linkafanin shi to a shiga wajen shi a gana da shi a yi bankwana da shi to shi ne wannan babin da yake magana muke magana ciki to don haka babu bai kare ba hadisan babu ba su kare ba lokaci ne sai muka dalita don haka za mu ci gaba da hadisan wannan babin حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني خارجه بن زيد بن ثابت ان ام العلاء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعه فطار لنا عثمان بن مزعون فأنزل الله في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي به فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا الصالح فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما يدريك أن الله أكرمك فقلت بأبي أنت يا رسول الله ومن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وعلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يفعل بي قال فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأن الحديث إمام البخاري yace haddathana yahya ibn bukair yace yahya ibn bukair ya zantar da mu imam bukhari kana haddathana lays yace lays ibn sa'd ya zantar da mu an uqayl ya karbo daga uqayl an ibn shahab shi kuma ya karbo daga muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت يجي خارجة بن زيد بن ثابت يا باني لا باني أن أن أم الألاء yace anna ummul ala'i yace sanda ummul ala wace ce ummul ala sai ce imra'atun min al-ansari bai'at an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai dan ja ya dan tsaya yayin bayanin wace ce ummul ala yace wata mata ce daga ansar cikin ansar cikin mutanen madina take ta yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga irin sahabiya ce kuma tana da wannan daraja ta cewa ta tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi baya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadannan da alqur'ani ke cewa idan suka zo wajen ka yubayinaka suna mubaya'a da kai ala Allah yushrika billahi shay'a ba za su yi Allah shirka ba ba za su yi sata ba ba za su aikata alfasha ba ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba to kayi mubaya'a da su ka karbi mubarak su ya rasu da to ita ummul ala innan imratu min al-asari tana kai tun da suke mubarak da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kan yi bayanin shi kharija ibn zaid bin sabit kafin yayi bayanin abin da ta bashi labari sai ya faɗi matsayinta da darajarta da makaminta yace akhbarat kutu ita wannan ummu da ala ta bashi labari shi kharija ibn zaid bin sabit annahu qutsim al muhajirun qur'atan tace lokacin da muhajirai suka tabo mutanen makka kenan waɗanda suka yi hijira to da suka zo madina to sai ya zama cewa kaga sun baro gidajensu a makka sun baro iyalansu a makka sun baro kasuwancinsu a makka sun baro komi nasu a makka sun zaɓi allah da yanzu allah saboda haka ne to sai lokacin da suka zo madina to babu ba su da zo da abubuwa ba su da garuruwa ba su da gidaje ba su da komai saboda haka lokacin da suka taho to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kowane ba balan sai ya dauki muhajiri wanda zai taimaka mashi ya ba shi wurin zama a taimaka mashi da abin yi a taimaka mashi da kaza a taimaka mashi da kaza kada mutanen makka su samu kewa su ga cewa sun zo garin da ba su da kowa wannan abin ne maza na sun sarrafa ya umarci mutu dan samu da shi don haka kullum ake yaban su awo wa nasaru kula da kan mulmu mai da ƙarfi awo wa nasaru sun taro mu'minai manzo Allah da sahabbai da muhajirai sun ba su mafaka sun ba su wuri sun taimake su to shine sai ta ce da aka zo sai aka yi ƙuri'a to malam ƙuri'a za a yi ƙuri'a sunayen muhajiran a ce wane to duk wanda ka ɗauko ba zaɓi za ka yi ba don a nuna duk guda ake duk wanda za ka ɗauki nauyin shi ko ka taimaka shi ko ka mai da shi ɗan uwanka to ba za ka yi zaka za ka sai a yi ƙura duk wanda ka ɗauko daga cikin muhajirai kai ba nan sare to shi za ka kula da shi shi ne an kulla ɗan uwanta tsakaninka da shi kuma za a taimaka mai to shi ne aka ce ƙoƙotu simar muhajirun an raba muhajirai a gidan dajin lansaru ƙur'atan da ƙuri'a aka yi فقال لنا عثمان بن مسعود sai ta ce sai usmanu da mas'ulin sai ya faɗo a kason gidanmu a kason gidanmu sai zama na mu ne muka ɗauko da aka yi ƙura mu ne muka ɗauko usmanu da mas'ul usmanu da mas'ul yana da ɗan wasu uku abdullahi bin mas'ul da guda mutum bin mas'ul dukkan su musulunta kuma dukkan su sun je bada waɗannan biyan mas'ul kenan akwai mace guda amma ne cikin maza ne su kudin nan Usman al-Mas'ud Abdullah al-Mas'ud Huda Fatul al-Mas'ud wannan duka badariyai ne sun je Badar sun je Badar to shine sai Usman al-Mas'ud fatara da nan sai fada a cikin rabon mu fa anzalna fi abyatina sai ta ce sai muka saukar da shi a gidan da jimu daga cikin gidajen mu sai aka bashi masauki a cikin gidajen mu fa waje a waje a wallazi tufiye fi sai ya rashin lafiya wannan da yi wa Fati a ciki wannan rashin lafiya ta shafi wa Fati sai yi ta falamma tufiya wa busila wa kufin fi aswabihi lokacin da yi wa Fati ya cika aka mai wanka aka sa mai likafani aka ma'ana aka lullube cikin likafani shi dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiga wajen shi to manzo Allah na shiga fa qultu ummul ala'i sai tace sai nace rahmatullahi alayka abas-sa'ib rahma Allah ta fata gare ka abas-sa'ib ya kai abas-sa'ib ka kike nan mamaci ba dole sai ayi sallah ba ana mai addu'a kace Allah ji kanka Allah ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ba dole sai an ce ayi sallah an dawo makabarta wannan wani abu ne wanda shari'a ba san da shi ba ko da yaushe mutum ya yi fati za a yi mai addu'a in yanzu aka ji labarin ya fati za a ci Allah ya ji gansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa to ya ce faƙultu rahmatullahi alaika abu sa'id rahma abin ya tabbata gare ka Allah ji kanka abu sa'id an kun yi sauke na shi usman bin mazlum fa shahadati alaik shaida ta akan ka wallahi abin da nake shaida alaika laqad akramaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama ka haka ummul alaika ce فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سيما الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه wa ya sanar da ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi wa ma yudriki wa ya sanar da ke ya aka kika sani Allah ya girmama shi fa qultu ummul ala ta ce sai na ce bi abi anta ya rasulullah mahaifina na ba da mahaifina kan sa gari ga rasulullah kamar ni kuyin Allah in dai din Usman bin Mas'ud mai imani mai ikhlasi mai da'a mai tsoron Allah bai cikin waɗanda Allah zai girmama to zai girmama shi rasulullah fa qala ita kikkiawan sun kenan saboda ta ga mutumin kirki ne na Allah mai tsoron Allah kuma yana daga cikin da farko farko a musulunci da farko farko a musulunci domin shi ne na sha hudu a shiga musulunci mutum goma sha uku kaɗai ne gaban shi mutum goma sha uku kaɗai ne gaban shi kuma ga shi ya yi hijira sau biyu yana cikin wanda suka hijira zuwa habasha ta farko kuma ya zo hijira zuwa madina shi ne farkon wanda ya wafati a madina bayan hijira duk gaba ɗaya bayan hijira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fati daga muhajirai Usman bin Mas'ud shine farko wanda aka rufe a baqi'a baqi'ul gar'ati Usman bin Mas'ud ya je mata Usman bin Mas'ud to saboda haka wadan tarin wadannan abubuwa ne ta kalla sai ta ce laqad akramaka Allah shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yudriki ya fi sani wa sanar da ke ta ce ya rasu wallahi kamar yi kuyi mullah irin usmanin masu in bai cikin wanda allah ya girmama to kamar yi kuyi mullah wane ne allah zai girmama kowa zai girmama shi wane ne allah zuwa ko ta'ala zai girmama faƙar sai maza allah su wasu lalci amma huwa faƙari ja a kuli yaƙi amma dai usmanin masu tashin farko ba wani ba shi dai to faƙar ja a kuli yaƙi no wa ba ta ya zo shi yaƙi tabbas shi ya haɗu da tabbas shi ya haɗu da wufati a nan ya ƙinu mutuwa ake rufe don haka da wannan ne aka fassara wa'adu rabbaka hatta ya ce ka yaƙi ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta zai ke maka har mutuwa ta zai ke maka in an tuna a tafsiri da muka zo ƙarshen suratul hijr dama na aya a ƙarshen suratul hijr take wa'adu rabbaka hatta ya ce ka yaƙi shi rabbi Allah tabaraka wa ta'ala da an kawo yace al yaqinu huna al maut yace yaqinu nan hatta sai ka yaqin kai ta balla mawuki har yaqini yazo maka menene yaqini yace al yaqinu al maut yace mutuwa ita ce yaqini laysa kama yaqulu ba'd sufiya ba kamar yadda sashen wasu masu da wasu sufanci ba alladina la qadam la qadama lahum fi shari'a waɗanda kwata-kwata ba su da wata magana a cikin shari'a ma'ana ba sun komi ba ba su domin kada ne rasiri a shari'a za ka suna ma wannan aya bautattar fasara suna cewa adal da sani a kuro bauta ya ji da yaƙina wai tokar ibada wai mutum zai tabbata ma ubangiji har ya samu usuli har ya samu usuli in ya usuli shi kenan ya turkul ibada ya ba ibada kenan don shi yanzu ibada ba da shi ake ba eh da wanda ake da da wanda bai samu yaƙini ba da mahajjubi ake amma shi ya ya yi usuli don haka bai ibada shehu radiyallahu anhu ya ce kalla wannan magana ƙarya ce ba haka ba ce ya ce ko kaɗan ya ce al'ibada la ta su abadan illa bil mut shehu ya ce ibada ba ta faduwa sai da mutum ya mutu saboda taklifi shi kenan yau an yi musu salata wa adu zakka da babu tuliya mutu to ita ce ya ƙi za ka shehu ya ce wannan ibada la ta su illa bil mut al-yaqinu huna al-maut laisar mushahada fakat ba mushahada bane kawai mutum ya ce wai zai yana mutum Allah a lokacin da ya wasuli in ya wasuli shi ke nan ba shi ba sallah ba azumi ba kaza wannan na mahalibai ne to wannan bata ce kuma karanta wushidanci karanta wushidanci shi wace babu yadda za a ibada kuma ma ai wanda bai wasuli wanda bai wasuli ya fi kowa gardin jin gardin ibada jin gardin ibada wanda ya usuli ya fi kowa jin gardin ibada kafin da dukkan usulin ne lokacin da mutum ya sami to lokacin zai fi tsananin narkewa cikin mutum Allah kaga mutum ya ce bai sallah dan ya yi usuli bai kaza dan ya yi usuli wannan karya ce shi bai ce ko ka la tasbu abada illa bil maut haka yake a cikin riyadun tafsir duk wanda ya je ba ya ga karshen سورة الهجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين zai ga wannan to daga cikin abin da malaman tafsiri abin da suka kawo malaman tafsiri sun fassara wa abu rabbak hatta yake kal yaqin yaqini har yaqini ya zo maka sai suka fassara shi da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam akan Usman bin Mas'ud yace amma huwa amma shi dai Usman faqad ja'a yaqin hakika mutuwa ta zo masa tabbas ta zo masa wallahi inni la arju lahu al-khaira wallahi maza Allah sa sallama ce da Allah na rantsi inni la arju lahu khaira ina fatan masa alkhair ina kaunata ma Usman bin Mas'ud alkhair wallahi ma adri wa ana rasulullah ma yusarbi yace wallahi maza Allah sa sallama ce wallahi da Allah na rantsi ma adri ni inna wa ana rasulullah tare da cewa ni manzon Allah ne ni Allah ne aikowa da sako in ga halitta ni ne ke magana daga Allah rasulullah kenan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam amma la ma adri ban yi sani ba ma yu alubi yadda za a yi dare ban sani ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ba da sai maganganu da yawa akan ma yu alubi me za a yi dare wannan malamai sun yi maganganu da yawa suka ce manzo Allah yana koyar da tawazu'i ne yana karanta da tawazu'i ne amma ai shi ke faɗa wani bil janna wani bil janna wani bil janna wani shahada zai yi wani shahada zai yi wani shahada zai yi to mai ba da bayanin wasu za su yi shahada har abin da za su sha na ƙarshe a duniya kamar Allahu ya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda Allahu zai ci a duniya markatu labani tsala da nono shine abin da Allahu shine abincin shi na ƙarshe a duniya kuma haka aka yi da aka zo yaki wakatu sufe aka kawo ƙwarye aka kawo ƙwaryar nono amma da ya karbi ƙwarye yana sha yana furushi da ci lafiya ya ci lafiya sun lokaci ya da maza na ce mashi taqtulu amaran alfi'atu baqiya to ga wannan har da mata faru sannan kuma maza ya ce abinda zan sha a duniya na ƙarshe maskatu da bane tsala na nono to kuma gashi an kawo mana yanzu na san saduwa da manzo Allah ta yake to kuma haka aka yana shiga cikin fagen dagan ya yi shahada to maza Allah ya tabbatar musu da za su yi shahada da kuma nan shahada da za su yi duka to sannan kuma wasu ga su yana ganin su cikin aljanna ga su yana ganin su cikin aljanna irin su sai na Ibrahim ɗansa maza Allah ya ce gashi har ya tasa a ya samu mai shafa a cikin aljanna har ya tasa ta shayar da shi gashi har ya girma maza Allah na gani shi a cikin aljanna sannan wasu kuma Allah na cewa sayyida shababi ahlil janna samari shugabannin samarin aljanna wasu kuma shugabannin dattijan aljanna sai da Abubakar sai da Umar da sauran su dai to wannan me ya kawo wannan magana aka ce to zai iya yiwa Annabi sallallahu ta'ala sallam ya faɗi haka kafin Allah tabaraka wa ta'ala sanar da shi da garantin da yake da shi cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wasu kila kafin Allah ya sanar da shi wannan ne wasu kuma suka ce ai a wata riwaya ma watan ma yu'alu bihi ne ba fi ba ma yu'alu bihi ban san abin da za a yi da shi ba bihi ba bi ba shi Usman bin Mas'ud ke eh akwai riwaya ta ce ma yu'alu bihi amana da ma yu'alu bihi saboda haka dai akwai maganganu da yawa aka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka domin tarewa gabarin zarfaɗiya da yin hukunci a kan wasu suka yi wutarsu wannan magana ce abin ma'alla wannan magana ce abin ma'alla don haka maza Allah ya sa ya tsare ta waye sanar da ke waye sanar da ke amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya san badariyai yan aljanna ne duk wanda ya halarci badar da aljanna duk wanda ya halarci badar dan aljanna ne Usman ibn Mas'ud shine na shafu a musulunci yana cikin da suka hijira sau biyu shine farko wanda ya fati a Madina cikin muhajirai shine farko wanda aka rufe a cikin baki'a jinjin shi Usman ibn Mas'ud radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sannan amma tare da haka annabi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya sanar da ke wa ya sanar da ke aka ce to zai iya yiwuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi haka ne kafin ya san cewa mala'iku sun yi daddazu sun yi mai inuwa da fikafikansu kamar da zamu gani da fikafikansu suna mai inuwa ba karo tsakanin wannan hadisi da wancan aka ce ko kaɗan abinda an bambanci musu ko kuma gittawa ikira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma wannan ummul ala yanke da ta yi cewa Allah ya girma shi ma'ana Allah ya saki aljanna da aljanna ne kuma wannan magana ba sai da wahayi sai da wahayi ko wahayi wanda yake na risala na annabi kenan wahayi na ilhama amma ita ba a yi mata wahayi ba ina ta san haka shi ne dalilin kawai amma ba yana kore abin da ta tabbatar din ba wai babu shi ba ba wai haka bane a'a ba wai magana da sallallahu na kore abin babu shi ba a'a wannan magana yin yanke din nan domin wanda ya faɗi wannan magana sallallahu alaihi wasallam watan وما يملك عن الهوان إن هو إلا وحي يوحى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعالى to amma anan da abin da dalilin kawo wannan hadisi na wafatin Usman bin Mas'ud manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wato ya shiga wajen shi ya shiga wajen shi ya yayi ya masa addu'a ya yi masa addu'a ya yayi abinda aka lullube shi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa ya masa addu'a a wata riwayar ma manzo Allah ya aza fuskar shi akan fuskar Usman bin Mas'ud ya rika hawaye asira hawaye ya kwarara fuskar Usman bin Mas'ud hawaye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to kaga dai shine ad-dukhul babu dukhuli ala al-mayyit ba'da al-maut تابعه ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله تعالى عنه تابعه ابن جريج يجي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تابعه يا وشوبا متابعة wannan ba kan shuba ba ne ko ko a نعم قالت نعم نعم إنا نوكي قالت أم الألاء تمشي فوالله ده الله لا يرزق tun daga lokacin da manzo Allah ya ce mamma ba ni wa ta da take tun daga ran nan ban tsara na ce ni da in wanke wani har abada ni da in wanke wani in cewa da kaza wani kaza har abada kake da iyaka ne ta yi addu'a eh amma ta cewa da kaza ne ta mai yanke ko ta mai hukunci ta ce la uzaki wa tabba'ada abada ahada ta ce ba zan sake ba wallahi la uzaki ahadan ba'da abada ban sake wanke ahadan kowa بعد ما اسمه المسؤول حرب ولا وانت تشكر طبعا حدثنا سعيد بن أفير قال حدثنا الليث مثله يجي سعيد بن أفير يجي حدثنا سعيد بن أفير قال يجي حدثنا الليث يجي ليث بن سعد يا زمتدم wannan kaga shi ma din allura ya kawo shi tsali bai wasu ne sama ya yi wasu ɗinsa imamu bukhari ya yi wasu ɗinsa can a ƙarshe ƙarshen sirrin bukhari ɗin a kitabun ta'bir littafin da ke magana akan fasarar mafarki kamar yadda aka san littafi ya yi ya mai bani arba'in da takwas duk abin da shafi mafarki ne kawai to a nan ne ya kawo wannan riwaya mausula da isnadin ta ya ci ƙara haddasa na allaisu mithlahu irin wannan riwaya wanda ta gabata وأنت سعيد بن سعيد هذا شيء سعيد بن كثير وياي وأن أروي يا أروي شيء من رواية وده البخاري وسند كتاب التمير وقال نافع بن يزيد في عن أقيل ما يؤمر به وقال نافع نافع بن يزيد عن أقيل يا كرود أقيل ما يفعل به مدد ما يفعل به تو ما يفعل به an gane wannan wata riwaya ce kuma na duk zida ya ruwaita ta kan kokailu ka san cewa ba aka kokailu ne to amma abin da yace madadin malif albi ai malif albihi ban san abin da za a yi da shi ba shi Usman bin Mas'ud kenan bihi da bihi sai kuma Usman bin Mas'ud kaga an ce bi wancan da miri na annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu ce ga wata riwaya ma ta malif albihi to kuma dai ga wancan maganganu na malamai waɗanda dukkansu suna tabbatar da watan babu rikici ba saɓani a ciki na wata ba shu'aibu na wani rubina da ma'amaru shu'aibu watan shu'aibu ya yi mutaba'a imam bukhari ya amince wannan mutaba'a a cikin kitabun shahadat kaga da ya ce wata ba shu'aibu shu'aibu ya yi wa wannan riwaya mutaba'a wanda ya kawo ta canza kitabun shahadati wa amrun dinarin haka da amrun dinarin ya yi wa wannan riwaya mutaba'a ita kuma riwayar amrun dinarin wa ibnu abi amr a musnadinsa ya kawo isnadin wannan mutaba'a dama sun inda aka yi wani ta'aliki da imam bukhari in ma ya yi wasu da abin shi can baya don haka yanzu ya wadatu da wurin kawa ko zai yi can gaba don haka ya wadatu da wurin kawa ko wani littafi mu ta bari ya yi wasu din wannan riwaya don haka sai aka imamu bukari kai tsaye haka da shi kwanciya kawo wannan taliki kawai sai kawo shi mu'allaka wannan dalilai guda uku ne mai da an sha cewa waɗannan malamai sun bibiyo da mutabu'i guda mutaba a shu'ai da mutaba a mudu dinari da mutaba'ar ma'amar ibn rashid mutaba'ar shu'aib watan shi imam bukhari din ya kawo da kitabu shahadat mutaba'ar ibn dinarin ibn abi amr ya yi wasu ta ita ba takan ibn uyayna takan ibn uyayna haka ma mutaba'ar ma'amar ibn rashid ita ba watan mutaba'ar ma'amar ibn rashid zakar al-bukhari imam bukhari a cikin littafin da kitabu tabir ne tajdu da mutabu'a an ji tushen su mai son bincikawa ya je kitabu shahadati zai ga mutaba'ar shu'aib mai son bincike ya ga mutaba'ar waslinta ma'ana isnadinta mutaba'ar amrul dinar ya tafi ga musnad da ibn abi abin sannan kuma mai son ya ga mutaba'ar watan ma'mar ibn rashid سيدي كتاب التعبير وعند الإمام البخاري وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندور قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا ينهاني فجعلت أمتي فاطمة تبكي فقالت فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تزله بأجنحتها حتى رفعتموه وهذا الحديث محمد بن بشار يا تدم الإمام البخاري قال حدثنا غندر يجي غندر يا تدم قال حدثنا شوبة يجي شوبة يا تدم قال سمعت محمد بن المنكدر اجتناب محمد بن المنكدر قال يجي سمعت جابر بن عبد الله اجتناب جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال اذا لا تفت غريس ياتي لما قتل ابي جابر بن عبد الله الانصاري yace lokacin da aka kashe babana lokacin da aka kashe babana ja'altu akshibu thawba yace alwaji yace a a ina aka kashe baban jabir bin abdullah al-ansari baban jaru da abdullahi al-ansari ya yi shahada ne a uhudu a uhudu da kafirin suka kashe shi an san sahabban annabi sabatin suka yi shahada a uhudu to baban jaru da abdullahi al-ansari shi abdullahi ne yana daga cikin waɗanda suka yi shahada su saba'in ne wanda kafirin suka kashe shi bayan sun kashe shi suka mai mufla suka yi wani sashi na jikinsa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala an Allah kara masa yadda wannan kadai ya isa su kafirai suna ganin sun yi masa kasdanci da wulakanci amma Allah ya dawo mata sunan shi in an ambace shi sai a ce rabbi Allah ma'an in an ambace sai a ce rabbi Allah ma'an wannan kadai Allah ya masa an biya shi kaga sunan shi bai bace sunan shi bai bace ba kuma duk wanda zai ambace shi zai ambace shi da kyakkyawan mutum sabanin da suka mashi to ya ce lokacin da aka kashe babana ma'ana a uhudu ja'altu akshifu sama a majihi abki sai na haɗu na ya yi tufafi daga fuskar shi inji jabir bin abdullahi asani ya ce abdi ina kuka wayan hauni anhu sauran sahabbai suna hana ni ai bai dace magana kuka bai dace magana kuka ya ce amma wa nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam la ya'ala amma manzo Allah bai hana ni kuka ba kage nan ba kuka aka hana ba raraku da harbuwa wayyuna ba na lalace na shiga wayyoni wayyoni shi aka hana shi ne sura da awi amma dai kuka mai hawaye mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Usman bin Mas'ud ya yi wa sahabbai da yawa da su biyu bati irin wannan kuka shari shari annabi sallallahu alaihi wasallam na hawaye kamar ruwa saboda sosai da ladafa da rafa da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ce manzo Allah bai hana ni ba kaje alal ammati fa'imatu tabki ammati ya kuwan mahaifi na gwaggo na fa'imatu sai ta haɗu tana kuka fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabki na aula tabki ko ki kuka ko ki shiru ma zalatil mala'ikatu tusibu bi ajnihatiha ga mala'iku nan na su yi dandazo suna mai inuwa da bukamukansu ba za a gane haka ba za a gane haka hatta rafa'atu mu ko hina rafa'atu hatta ko hina hatta rafa'atu mu har kuka ɗauka koshi tun daga inda ake mai wanka kenan har kuka ɗauko shi daga wurin wanka kuka sa mai likafani kuka ɗauka koshi akan annashi mala'iku ne suke mai inuwa ma'ana tun yanzu a fara dama yana cike sabatu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu to tun yanzu an fara ma inuwa yace guda bakwai mutum bakwai mun yi su can bayan waɗanda Allah zai sanya su a cikin inuwa sanar tashi alƙiyama radda babu wata inuwa sai gida sabatu yuzilluhum to yana cikin su shi mahaifi watan jamus na kuma da ansari aka ce daga cikin abin da mafhumin wannan inuwantar yake nunawa yana nuna watan shi jamus na abdullahi ansari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na nuna irin kusancin da yake da shi irin kusancin da yake da shi mala'iku ma ne suka zo tare shi wannan dandazon da suka yi suka lullube shida fukafukansu dariya ce da aka rufin kawai suke maza-maza sadar da shi zuwa ga hadarata ubangi ta mara kauta ala to shi ne ma'anar wannan watan abin nan ne wanda a wata riwaya jamus abdullahi da asali ce manzo Allah sallallahu alaihi ya haɗu da ni بهذا الذي قال تعالى أبشرك أن الله أحيا أباك وكلمه كفاها وما كلم أحدا إلا من وراء حجاب daga bisharar da maza Allah ya yi wa jami'ar Allah ya sa ya kan mutum maki maza Allah ne haka shi ce bana baka bishara ba cewa Allah ya raya babanka ya yi magana da shi Allah ya yi magana da shi wato gaba da gaba ba hijabi ba wanda Allah ya magana da shi illa min wara hijabi yace sai shi yace ba za ba labari ba to kaga daga cikin darajoji da man kabal mahaifin jabir Abdullah da Ansari ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan shi to shahidi dai anan ko mahallu shahidi anan ko mudabaka ta wannan hadisi da tarjama cewa na yayi mayafi na kalli fuskar shi na kuka dama ana bayani ne akan babu dukuli alal mayyiti ba'da al maut babu dukuli alal mayyiti ba'da al maut to kaji wannan mutabaka تابعه ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يجي ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج تابعه يا يوا شعبة متابعة وانا برواية شعبة بشي مهكرنتا تو وانا رواية شعبة watan abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurayjin shine ibn jurayjin watan ya riwaya sa ta yi ma wannan riwaya mutaba'a shi ma ya ya ambaci irin wannan kissa mm wannan mutaba'a to kaga ina ta taho kaga ana bukata a ji isnadin ta ana bukata a ji isnadin ta in ba haka ba sai kaga ai taliki ne ta ba abu kawai ya faɗi an yi mata mutaba to me isnadin ita riwaya ibn jurayjin wanda ta yi wa riwaya shuba mutaba shi ne ce musulma muslim ya ya roce ta imam muslim ya roce ta babun ar-rajulu yal'a ila ahli al-bayt bi nafsihi ko babun rajuli yal'a ila ahli al-bayt bi nafsihi wani akarta wani babu da tanwini tadbiruhu hadha babun wannan babu ke yan ar-rajulu ko kuma babun rajuli babin mutum ya ba da labarin mutuwa ga iyalan shi wanda ya mutu din bi nafsihi da kansa ya ba su labarin ga abinda wato dan musu yake ciki ga abinda wani nasu yake yayi wa fati to a ba da mutum ya ba wato dan uwan mamaci labarin mutuwar dan uwansu wannan shine abinda wannan babu ya kusa kamar yadda da musu حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة وأن الحديث حدثنا إسماعيل يجي إسماعيل يا من تدمو إنجي إمام البخاري إسماعيل يا من تدمو إنجي إمام البخاري قال حدثني مالك yace malik imam malik ya zantar da ni an ibn shahab ya karbu daga wanda yake da yawan riwaya kan daga gare shi muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri imam malik yana da yawan riwaya mutum ma musamman ya shiga mota ya gani eh an sa'id ibn al-musayyib ya karbu daga sa'id ibn al-musayyib ko musayyib imam az-zarqani ya ce ana cewa sa'id ibn al-musayyib ko sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah shi kuma ya daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu da Allah ta bada gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam na an najashiyya yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da labarin mutuwar najashi ya ba da labarin mutuwar najashi najashi shine sarkin habasha basaraken nan mai adalci wanda manzo Allah ya tura sahabbai su hijira ta farko zuwa can wanda da yaji alqur'ani sai da ya rika zubar da hawa aka ce ya ma musulunta wanda shi ne ya sa maza Allah sallallahu alaihi ya mai sallah shi ne da maza Allah ya ji labarin rasuwarsa ya mai sallah to maza Allah ya ba da labarin mutuwar da ja shi min yawmin da ma tafi a ran da ja shi ne mutu ba waya ba wani tangarabu ba kwamfuta ba kaza ba kaza amma maza Allah ya ce yau da ja shi ya rubuta wanda yana daga cikin dalilin nubuwa abubuwan da ke tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam gaskiya ce manzo Allah ba da labari da jashi ya yobati kuma kowa ya kasa kunne manzo Allah ya ce ranka yau yau da jashi ya yobati masu lissafi na nan da lissafi an je kuma an binciko da jashi na nan a a da jashi ya yobati rabbi a ran kaza ran kaza ga watan kaza da kan da manzo Allah ya bayani da jashi ya yobati a ran nan ne ya yobati خرج إلى المصلى ماذا الله صلى الله عليه وسلم يفتح إلى المصلى وفيل إيدي شد المصلى كم وجه فصف بهم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجير صحابي سبو سبو هذا صلى الجنازة سبو سبو أكيبا هربوش أكيبا فصف ماذا الله يجير صحابي سبو سبو شين فصف بهم وكبر أربعة يكبر وتنبوه ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكبر بريد له a nan akwai abubuwan da ake karanta cikin wannan hadisi daga cikin abin da wannan hadisi ke karantarwa cewa sallar janaza ba cikin masallaci ake ba wannan sabani wasu sun tafi akan ba a yi kuma daga cikin hujjojinsu wannan hadisin fa kharasha maza Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila musalla maza Allah bai mai sallah nan a cikin wato masallaci ba sai ya fita a waje mazalla ta sallah mai sallah wanda cewa abu da aje waje ai ma mamaci sallah ko da ana cikin masallaci shine mazhabin abi hanifa eh shine mazhabin abi hanifa imam malik kuma abin da ya tafi kenan ibnu abi dhibi abin da ya tafi kenan amma a wajen imam shafi da imam ahmad sallah cikin masallaci ba laifi a mutum sallah cikin masallaci in dai ana jin ba zai bata shimfiɗa masallaci ba domin ka san wataƙila ya daɗe da wulaci wani abu ya fito daga hancin shi ko jini ko irin ruwan nan da ke fitowa daga hanci ko bakin mamaci kaga zai keto likabari kuma na iya bata shimfiɗin masallaci to in ba jin tsoron haka ba komai a yi sallah a cikin kuma suka kafa hujja da abin da aka rawaita kan wafatin sa'adu abi waqasim sa'adu abi waqasim da yi wafati umar da aisha ta ce a shigo da shi masallaci a yi mai sallah don mu ma a yi sallar da mu a shigo da shi masallaci a yi mai sallah don mu ma a yi sallar da mu aka shigo da shi masallaci aka ƙara sallah duk fata a ɗansu sallar suka yi ma sa'adu abi waqasim wasan sallah to da aka kare sai mu mina Aisha ta ce hala mutane sun dai maganganu sun ce an yi sallah a masallaci suka ce wallahi haka yadda kika faɗan da an ce yake gumuma an ce an shigo da shi masallaci sai ta ce haba ya ce mutane suna surmun to mutane da surmun to yanzu sun mance annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a janabi suhayl ibn al-bayda suhayl ibn al-bayda cikin masallaci manzo Allah ya mai sallah yanzu har sun mance kaga ta ta hujjace su ta hujjace su dama ta tambaya ne da ta abu mai dan kwankwasa saboda ta bashi amsa saboda manzo Allah da cewa wa tamkuru nisbati li man hadhihi al-umayr ummi na Aisha ta fiqihiya ta san sunna ta san fikihun addini don haka tana daga cikin masu fatwa na musulunci da yawa kuma ta yi wa sahabbai da yawa istidraki yara sahabiwa ne ci ga ga yadda abu yake ta ci abu haka wani kaza ne kuma abin wani bi ya zamo ita ke da hujja wani bi kuma a hita hujja ba duk inda sai da aisha ta yi istidraki ga wani sahabi ba ya zan ta fi shi gaskiya a aka kenan gaskiya ma na ya zama wanda zai wa gyaran shi ke kan gaskiya ko shi ke kan daidai shi ke kan daidai eh to abin da tace kenan mutanen sun mutuwa ayo fatin suhail ibn bayda ai a cikin masallaci ma sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janabati suhail ibn bayda ila fil masjid sai a masallaci wannan yana daga cikin abubuwan da wannan hadisi ke karantawa kuma yana karantar da sabu sabu cewa sallar janaza sabu sabu ake ta yana karantar da halaccin yin salatu ga'ibi sallar wanda bai nan da wannan suka kafa hujja cewa wanda bai nan ana iya mai sallah wasu kuma suka ce hususiya ce ga manzo Allah da mu abin da yasa zan hususiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah basiri aka dauko gawar manzo Allah na ganin ta an dauko ko annashi manzo Allah na gani shi mai sallah wasu suka ce a'a ba dauko annashi aka yi ba ijabi kawai aka yaye yana can inda yake da ka san kyamara ta yi zubin abu ta jawo kusa to haka aka yi wa annabi sallallahu ta'ala da sallar ya ga najashi sauran mutane da za su yi sallar da ba haka ba amma wasu kuma sun ce tun da dai annabi sallallahu ta'ala da sallar ya yi sallar da ibi jahiza to wanda bai nan sai a mai sallah yana da cikin abin da wani hadisi يجي كلام تمام حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخذ الراية ذيل فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة من غير إمرة ففتح له وأنا حديثي أبو معمر يا سلم جيمة البخاري قال حدثنا عبد الوارث يجي عبد الوارث يا سلم قال حدثنا أيوب يجي أيوب البختياني يا نقدم أن عبيد بن هلال يا تقول عبيد بن هلال أن أنس بن مالك عبيد بن هلال يحتاج إلى رسول مالك رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه يجي قال يجي قال النبي صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala yace أخذ الراية زيد فأصيب يجي زيد بن حارثة جاء بالجوتة فأصيب الشماء ما يزال شهادة والله لا يتفقه هكذا yake faɗi haka lokacin da abin ke faruwa manzo Allah ke bada labari a ga zotun muta aikawa manzo Allah yayi bai tafi ba wannan yaki yana ba da labari a nan Madina yana cewa yanzu zai dubu hari sai aka fi cuta ba ku ba ya shiga da shi ya shiga tun ba kaza hanya amma bai ci gaji amma nan ya karba irin abin da masu watsa labarai ke ce bala kabarin abin da ake yanzu ana ba da labarin shi kamar yanzu masu ɗaukar gidan rediyo suna saudiya ana arfa suna ba da labarin abin da ke wakana a arfa a halin yanzu lokacin suke ba labarin lokacin ake abu to haka ba za ta sallar wannan abin na faruwa yana ba da labari abin na faruwa to haka duk wanda ke nan madina suna sanar daga abin da ke faruwa a fagen daga a gazo mota yana cewa ga ja'far ibn abi talib na ya kafi tuta جابر الطياب يا كبيروتا فأصيب مازال الله صلى الله عليه وسلم شيما يا شهادة ثم أخذها عبد الله بن رواحة يجي عبد الله بن رواحة قاعدين شكما يا كربا فأصيب شيما يا شهادة ألوكتين وإن عيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تضربان ألوكتين ko da maza Allah ke ba da labarin idanun suna kwarara da hawaye tazrifan idanu suna kurara da hawaye ne ke bada labarin shahada waɗannan shugabanni guda uku zai ibn harisa zai ibn harisa jabir ibn abi talib abdullah ibn rawaha idanun manzo Allah na zuwa da hawaye thumma akhadha khalid ibn al-walid min ghayri imra sannan khalid ibn al-walid ya karba min ghayri imra shi ba na tashi shi ba na tashi amma wannan mutum na tashi kuma a gano wata aya daga cikin dalilin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da zai tura su wajen yaki yace kai zai ibn harisa kai ne amirul jaysh kai ne komanda tuta da hannunka in kai shahada in kai shahada Ja'far ya karbi tuta hannunka in kai shahada Ja'far in kai shahada Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta hannunka duk masu Allah sai dai faɗi haka kafin su zuwa kuma haka karbi tarfin daga wannan sai wannan daga shahada wannan sai wannan daga shahada wannan sai wannan yana daga cikin dalilin nubuwa na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to eh duk an faɗa musu kafin shahada za su ai da dalilin nubuwa duk an faɗa musu shahada za su kuma bai hana su tafi ba saboda ka gano sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam su yi nisa ba su kamuwa eh ba su kama ko kaya aka ce za ka taka ga hanya sai ka yi ɗarɗar da hanya kuma ka ce ba ta zuwa kai ko tuntuɓe aka ce za ka za ka ɗan gulle ɗan yatsa eh duk tuntuɓe dai hanyar nan na da zuwa su ce kai hanyar nan ba ta da kyau amma shahada za su yi amma bai hana su tafiya ba kuma hakan ta faru Allah ibn Jabir ibn Zaid ibn Haritha yana shahada Jabir ibn Abi Talib shi karɓa da afur ɗaya da sannan watan abdullahi bin rawaha mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam inda abdullahi bin rawaha shi kuma ya karɓi kyauta to shi ƙarfin walidi can wajen naɗowa ba a naɗo da shi ba don haka ya karɓi tuta ne ta karan kan shi domin bai yiwuwa al'amarin musulmi ya zama karar zuwa amma waɗannan maza da ya naɗo su wani kwamandan yaƙi in ba shi wani kwamandan yaƙi in ba shi wani kwamandan yaƙi su uku kenan guda uku nan to shi khalidun al-walid min gairi imra ba na tashi akai ba ba na tashi watan amiru shi ba ya karbi tutar ne saboda bayyana al'amarin musulmi da makara su ne ba jagora wannan dai abin da yake karantarwa watan yana karantar da babu duk a cikin babu dukuli ne alal mayyiti babin shiga wajen mamaci bayan ya yi wafati babin shiga wajen mamaci bayan ya yi wafati aka ce to menene mutabaka wannan tarjama da wannan hadisi cewa a kazar ra'ad zai har ya zuwa ƙarshe wannan magana ne akan na'ayi ne magana ne akan na'ayi an tuna ba da labarin wufati ba a dukul almayit ba babu na'ayi watan ba da labarin wafatin wanda yi wafati eh to shine kaga manzo Allah ya ba da labarin zai ibn haris ayi wafati na'ayi ba da labarin shi manzo Allah ya ba da labarin da Abu Abi Talib ya yi wafati manzo Allah ya ba da labarin Abu Bakar Rawaha ya yi wafati ya ce sun ma'akar akalin nulwalidi sannan khalidun nulwalidi ya ɗauki tuta min gairi imratin ba na ɗashi aka yi ba shi ba na ɗoshi aka ba kamar da aka rudo waɗancan farko ce ba da rubu sai ko gashi an samu gobe an samu gobe a cikin ɗaukar khalidun nulwalidi wannan duk yana daga cikin dalalin nubuwa wancan da baya za a ji menene alaƙa an ce ba da labarin watan wafati ga iyalan mamaci ba da labarin wafati ga iyalan mamaci to me alaka shi da wancan hadisi na wafatin najashi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da labarin najashi ya yi wafati babu rajul a ila ahli bait bi nafsi to ba da labarin mutuwar najashi anan mutanen madina ahlin najashi ahalin najashi da wasu ka ce don sai in mutanen madina sun zama ahalin najashi ko a cikin mutanen madina akwai ahalin najashi sannan za a samu mudabaka domin babu rajuli yan a ila ahalin bayiti mutanen madina ne manzo Allah ke ba su labarin mutuwar najashi to ahalin najashi ne ko ko ba ahalin najashi bane wasu ka ce i ahalin najashi ne to ta ina aka ta cewa najashi musulmi ne su ma musulmai ne saboda kokarin sai an gano mudabaka wasu ka ce a'a wato bukuwa ta musulunci ba ta sa a zama ahali bukuwa ta musulunci ba ta sa a zama ahali amma wasu saboda sama ma hadisin muqabaqa da wannan wannan hadisi na wafatin najashi da ba da labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wafatin najashi a samu mai alaka da tarjuma domin shine daidai ya zama duk inda aka ambaci wani hadisi a ƙarƙashin wani tarjuma wata tarjuma akwai alaka tsakanin tarjumar da hadisi ma'ana abin da a tarjuma ba babu shi ne tarjama kada a taɓa tarjama tarjama wani bai gane bai ma'anar tarjama ba a babun an rajulu ya ila halin mai yi bi nafsi wannan shi ne tarjama tarjama ba da ke wannan shi lokaci lokaci ya lokaci to alhamdulillah sai mu da nan Allah mu na muwafaka Allahumma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam